الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر ثامن حقوة أولا ساهية تلحدي 18 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa taran watan 4 miladiya ta 2023 wannan zai zamanto mana zama na 14 a cikin tarjaman ma'anonin alkur'ani mai girma wanda ajiya muna cikin suratul suratul mursalat wanda insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a farkon wannan sura mun ji bayanin Allah subhanahu wa ta'ala game da rantsuwa da Allah ya yi a kan iska kala daban-daban sannan bayan shi Allah ya rantse da mala'iku waɗannan rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi baki ɗaya don a tabbatar wa ɗan adam cewa akwai wata rana mai suna tashin kiyama ko kuma ranar ƙarshe sannan Allah ya rantse da ya yi bayani a kan cewa wannan rana ta tashin kiyama ita ce ranar da tauraru haskensu zai dishe fa'izan nujumu ƙumisat sannan kuma wa'izan sama'u furijat a ranar da sama za ta tsatsage ta yi ƙohohi wa idal jibalu nusifat sannan kuma su ma duwatsu za a tarwatsa su ya zamanto babu su wa idal rusul uqitat sannan haka manzannin Allah subhanahu wataala dukkan manzannin da Allah mai girma da buwaya ya aiko su ma waɗannan manzanni za a tara su waje guda ubangiji subhanahu wataala yake cewa ayyi yawmin game da miye yasa ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin tara annabawan nan Allah ke cewa li ayi yawmin ujjilat saboda wata rana wadda aka jinkirtar da ita wace rana ce Allah ya jinkirtar ita ce tashin kiyama sannan kuma Allah ya jinkirtar da ita saboda Allah ya rarrabe tsakanin maganan da annabawan suka yi da waɗanda kuma suka kare ta waɗannan annabawa shi yasa Allah ya ce li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl yace waylun yawma idhil mukazzibin waɗannan ayoyi kusan akan su muka tsaya a jiya yau za mu tashi fadar Allah subhanahu wata'ala alam nuhlikil awwalin anan Allah subhanahu wata'ala yana ba da labarin cewa wai shin ba mu bane ba muka hallakar da tsagera waɗanda suka ƙayyata manzanni na farko lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala ne ya hallakar da su dukkan wani wanda ya ƙaryata annabi ya'ni min al-mukaththibina lir-rusuli al-mukhalifina lima ja'uhum bihi dukkan wani wanda ya saba wa annabi ya ƙaryata annabi ya ƙaryata abin da annabin ya zo mushi da shi to Allah subhanahu wata'ala ya hallakar da al'ummomi da yawa a baya to naka kuma a yau idan kuka ƙaryata ba ku gagari Allah subhanahu wata'ala akan ya hallakar da ku ba shi da Allah ce summa nutbi'uhumul akhirin sannan kuma za mu biyo bayan su waɗancan na farkon da suka ƙaryata al'akhiri da waɗanda suka biyo bayan su al'akhirin huna ya'ani ashbahuhum waɗanda suke kamanceceniya da su waɗancan da suka ƙaryata annabi Allah ya hallakar da su kuma a yau idan kuka ƙaryata annabi ubangiji subhanahu wata'ala zai iya hallakar da ku wannan wani abu ne wanda yake mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa kazalika kamar haka ne naf'alu muke aikatawa bil mujrimina ga iya waɗanda suke mujrimai mutanen banza dukkan wani mutumin banza to abu ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wata'ala ya hallakar da shi Allah ya halakar da mutanen da suka karyata annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya kare ya halakar da mutanen da suka karyata annabi Nuh annabi Shu'aib annabi Salih da dukkan sauran annabawa to dukkan wani mujrimin da duk wani mutumin banza wanda zai ƙaryata manzannin da Allah ya aiko to ubangiji subhanahu wataala kuma zai iya halakar da shi shi na Allah ce kazalika kamar haka naf'alu muke aikatawa bil mujrimina game da dukkan wasu tsagera waɗannan mutanen da ba sa jin magana sai Allah ce wailun azabar Allah ta tabbata yawma izin a wannan rana ta gobe kiyama lil mukazzibina game da masu ƙaryata Allah subhanahu wataala game da masu ƙaryata manzannin da Allah ya turo duk wanda zai karyata Allah da manzon shi to lalle tabbas azabar Allah kuma ta tabbata akan wannan mutuma baya ka Allah yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin Allah ce alam nakhluqukum wai shin ba mu bane muka halice ku min ma'in daga wani ruwa mahinun wanda yake mai rauni walakancacce wanda ba komai ba mahin yani da'if haqir bin nisba nisbati ila qudratil bari azza wa jalla lalle tabbas wannan ruwa wanda daga shi ne aka samar dan adam wannan ruwan ba a bakin komai yake ba dukkan wanda yake jin cewa yau shi ya kai matsayi kaza ya tuna asalin shi me asalin shi asalin shi kasancewar shi maniyi ne asalin shi wannan dugo na maniyi shine asalin dan adam to wannan shine Allah yake wa dan adam tuni akan cewa alam nakhluqukum min ma'in mahinin shin wai ba mu bane muka halicce ku daga ruwa wanda yake walakantacce mai rauni wannan ruwan ba a bakin komai yake ba amma ubangiji subhanahu wataala cikin hikimar shi da kadartawar shi ya kadarta ya hukumta zawwanka ta wannan hanyar har a yau kake jin cewa Allah zai iya cewa kaza ka tanka ko kuma ka ce baka yarda ba kakkamance asalinka kakkamance kai wane ne alam nakhluqukum min ma'in mahin Allah ce faja'alnahu sai muka sanya wannan ruwan wanda yake mai rauni ruwan maniyin nan fi qararin a cikin wani matabbaci wanda wannan shine ar-rahim a ma'aifar mace Allah ya sa wannan ruwan cikin inan zai zo ya tabbata wannan dugun na mani sannan kuma wannan qararin kuma shi ma wanda yake makin wanda yake amincacce ubangiji ya sa shi a wannan waje wanda yake amincacce maliki cewa ya'ani jama'anahu Allah ce muka hada halittar dan adam fil rahimi a cikin cikin mahaifiyar shi a cikin ma'aifa wa huwa wa huwa qararul ma'i shine tabbatuwan wannan ruwa minar rajuli wal mar'ati na daga namiji da mace wanda suka zo suka hadu tsakanin su guda biyun nan Allah ya kadarta abin da ya kadarta sai aka ajje wannan halitta a cikin wannan ma'aifa wayayye wannan aikin shine Allah subhanahu wataala shi ne ma'anan Allah ke cewa alam na hulukun min ma'in mahin faja'alnahu fi ƙararin makin yanzu wannan ruwa yana nan a matsayin gudan mani zai kwana arba'in ruwan namiji da ruwan mace daga waɗannan kwanaki guda arba'in zai haura ya kai mataki na abin da ya shahi jini daga wannan jini kuma zai haura ya kai mataki na tsoka daga wannan lokacin kuma zai haura ya kai matakin da ubangiji subhanahu wata'ala zai aiko da wani mala'ika ya busa mashi rai sannan kuma anan za a umarci dan adam bi katabi ajalihi wa rizqihi sannan kuma wa shaqiyyun aw sa'id arzikin shi ajalin shi sannan kuma matsiyaci ne ko kuma mai rabauta ne duka wannan zai kasance a ina a gobe a nan cikin cikin mahaifiyar mutum shine Allah ce faja'alna sai muka sanya dan adam din nan fi qararin a cikin wannan ma'aifa makini wanda yake tabbatacce a wannan wajen sai Allah ce ila qadarin zuwa wani lokaci ma'lumin sananne a wajen mu lokaci sananne a wajen Allah subhanahu wata'ala ya'ani ila muddatin muayyanatin min sittati ashhurin ila tis'ati ashhur Allah sai sanya ɗan adam ɗin nan a cikin cikin mahaifiyar shi tun daga wata shida wani daga shida zai hutu sai arka cewa wani bakwai ne ne wani takwas zai yi wani takwas da 'yan kwanaki wani zai yi tara wani kuma daga taran ma sai ya ɗora 'yan kwanaki tukun zai ɓullo duniya shi ne ma'anan ila ƙadarin zuwa ga wani lokaci ma'alumin sananne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na adam yana tahiya a cikin wannan yanayin Allah ce faƙadar na mu ne muka kadarta shi dan adam inda da samuwan shi fa ni'mal qadiruna ma dalla da masu kadartawa wanda su ne Allah subhanahu wataala ka duba asalin daga ruwan nan ya rikida ya koma jini ya koma tsoka aka mai kashishuwa aka mai wane ne aka busa mushi rai Allah ce faqaddarna fa ni'mal qadirun muka kadarta yace ma dalla da masu kadarta wannan Allah yace mu ne wasu kadartawa sai Allah yace wailun azabar Allah ta tabbata yawma idhin a wannan rana ta gobe kiyama gawa lil mukazzibina ga masu ƙaryata Allah subhanahu wataala hadisin bishir yake cewa manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa dan adam ka sani cewa lalle wannan shine asalin yanda ubangiji subhanahu wataala ya halicce ka a irin wannan yanayin da Allah halicce ka miye na fadarewa Allah a irin wannan yanayin da Allah halicce ki miye na ta da karan hanci game da dokokin Allah subhanahu wata'ala babu bai kamata ba mutum mai hankali ya sa wa Allah subhanahu wata'ala ka duba asali yanda yi ka yanda ya talallabe ka ya tattale ka ya rene ka a cikin cikin mahaifiyarka har ka kai matakin da ka kai Allah ya kadarta kuma ka faɗo gidan duniya yake ciyar da kai yake kula da kai kai kawanka da duk wani arzikin da kake jin cewa kana tsoruwarta duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma shi hore maka shi da haka shi yasa Allah ya ce wailul lalle dukkan dan adam inda bai tuna wannan ni'imar da Allah ya mushi ba yayi ma Allah godiya lalle azaba ta tabbata ga irin wannan dan adam din wailun yawma idhil lil mukaththibin wannan yana yana daidai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin cikin suratul rahman in Allah ya bayani yayi bayani sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban wai da wanne ne a cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa kamar da adam bai kamata ka cewa Allah ba bakka da komi kai ba kowa bane kai ba komi bane ba Allah yayi ka a matakin da yayi ka ya maida ka komin ya maida ka kowa to dan me zaka fandare wa Allah subhanahu wataala bakka da hujja Allah ce faqadarna fa ni'mal qadirun sai ce wailun yawma idhil lil mukaththibin sai ayoyi na gaba Allah ya ce alam naj'alil arda wannan duka tini ne Allah yake wa Adam kaman ka tuna mu ne muka ma kaza kaza ma mu ne muka yi kaza ma mu ne muka yi da haka dan me zaka saba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce alam naj'alil arda shin ba mu sanya kasa ba muka hore ta kifatan ta zamanto mahahada kifata ya'ani mata matattara kasa ita ce matattara ita ta tattara kowa da kowa ahya'an rayayyu a sama amwatan matattu a cikinta wanda kuma duk wanda yake rayar da shi ina ne makoma shi shi ma cikin zai dira yawwa min al-ayyam wata rana daga cikin ranaku mai zanwa iwar haka muna cikin kabari shine wanda yake yake wani bayani a cikin wani maqta na video yake cewa yanzu muna muna 2021 ya ce daga lokacin da aka kai misali nan da 2021 nan da shekara 100 masu zauwa wani wanda ka sani da wata wadda kika sani wallahi a cikin wannan mutum miliyar bakwai suke rayuwa a saman doron ƙasa da wahala ka samu mutane 'yan dubunnai kaɗan an bayan shekara ɗarin nan dukkanmu mun koma zuwa ga Allah har wanda aka aifa yau ba ke ba hajiya da cikin shekaru kaza duka rigimar da ake za a zo ai kamar ba ai ba yanzu labarin da ake ba da wani su wani sun wuce adawa sun wuce samuda sun wuce fir'auni ya wuce mutanen annabi musa sun wuce wane ne ya wuce duka ya zama to labari haka nan da wani karni ɗaya mai zauwa mu dukkan mu zama labari ba magana da muke da shekara talatin da arba'in da ko na makamancin wannan ba ko ashirin da wanda ya zo duniya a yau ma nan da shekara ɗari masu zuwa shekara shi ɗari la'alla baya duniya to duka tuni allah ya kima adam alam na ji alil arda kifata shin ba mu sanya ƙasa ba a matsayin mahaɗa ta haɗa komi da komi a haya'an rayayyu tana ɗauke da su wa amuwata da matattun mako tana ɗauke da su abdullahi dan abbas yake cewa waɗannan wannan ƙasa ta ƙunshi waɗannan sinfi guda biyu gaba ɗaya da wanda yake rayayyen da wanda yake macaccen min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama da idan ƙasa aka yi ku asalin ku annabi adam alayhi salatu wassalam sannan kuma duk dan adam inda ya mutu ina zai koma cikin ƙasa za a sashi sannan kuma daga ina za a huddo ka daga cikin ƙasar da za a huddo ka ka duba ɗan adam idan ya kasaita hatta ƙasa ya taka ta da ƙahon shi gani yake ya kaskanta dole sai da takalmin da zai sa dole sai da kaza shi yasa iya cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunnonin shi wasu lokuta manzalla wani lokaci yana tahiya ba takalmi sallallahu alaihi wasallam da haka ɗan adam ka san asalinka daga ina ne kuma ina za ka koma ahya'an wa amwata ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa kuma daga cikin ni'imar da muku muka muku waja'alna muka sanya a cikin ita wannan ƙasa fiha a cikinta rawasiya muka sanya rawasiya me rawasiya sune duwatsu waɗanda suke turaku waɗannan duwatsun da Allah wa ya zubo su Allah ya zubo su me yasa ya zubo su dan su zamanto autada masu tirke ne game da ƙasa Allah ta mi da bikum saboda kar ta raurawa da ku kar da ta rika rawa kun kashe miliyarrika ko kun kashe miliyarrika kun gina gidaje na alfahari a cikin ƙanƙanin lokaci sai a zo wata girgizar ƙasa ta ƙasa da sai gwani guda sai wannan abin duka ya zama labari zama asara in ba ku hankali ba ranku ba sai kun rasa amma Allah ya sanya tiraku ƙasar na aka mata turke ya zamanto tana zaune take daren daƙan ku hau samanta ku yi ta morawa ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya'ani aljibal arsa biha al'arda li alla tamida ay alla tattariba saboda kar ta rika raurawa ubangiji subhanahu wataala ya kulle ita wannan ƙasa da rawasiya da duwatsu shamikhatin waɗanda suke masu manya masu tsawo Allah ya girke su ya zuba su wurare daban-daban wannan ita ma ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala sannan Allah ke cewa asqainakum kuma Allah ce mu ne ho muka shayar da ku ma'an ruwa furatan mai daɗi yanzu ka duba lokacin da ka ji ishruwa sai ka samu wani ruwa mai tafshi mai hankali mala idan ka sha sai ka ji hankalinka gaba ɗaya ya tattaru waje guda sai ka ji kai a duniya babu ba wani abin da kai ruwan daɗi ma'an furata ruwa mai daɗi waye halicci wannan ruwan mai daɗi Allah waye baka ikon samun wannan ruwa Allah subhanahu wataala saboda tsabagen yanda komi a cikin halittun Allah yake bukatuwa zuwa ga ruwa wa in min shay'in kowane abu da ka sani face yana bukatuwa waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin Allah ce mun sanya rayuwa game da komi abin da shahi ruwa kaga mota ce sai an sa mata ruwa wane ne sai an sa mai ruwa barantana abin da shahi halitta sai Allah ya sanya wannan abin ya zama to kuma shi ne mafi sauki ka ji hikima Allah idan ka ɗauki duniya gaba ɗaya ka kasa ta a cikin kashi 100 kusan kashi 75 in duka ruwa ne sannan kuma ga ruwan da Allah ya zuba a cikin ƙasa wanda huddowa za ku yi kurka sha idanun ruwa kala-kala ka yanzu ko abin da kake biya faktir da kake biya na ruwa da wuta yanda kake amfani da ruwa ba ka amfani da wuta haka nan amma ka ji tashi hankalin wuta yadda yake amma ruwa ba sai ga kullum kudin da za a kawo kai da kanka kana jin cewa ya kamata ma ya wuce haka inda ba wani kuskure aka samu ba to wanda ke daga cikin ni'imar Allah wa asqainakum Allah ce mu ne muka shayar da ku ma'an furata ruwa wanda yake mai daɗi dan adam zai iya bada duk abin da ya mallaka saboda a ba shi kwata ya kwata ruwa kwatawa guda daya wannan duka ni'imomi ne Allah subhanahu wataala akan diyan adam Allah sanya idanun ruwa ga sunan wurare daban-daban yanzu ka duba misali kasar nan in ka duka kowane kowane bangare zaka samu kush na ruwa a wurare daban-daban wanda kuma kowane kush zaka samu yana mallake da metric cube miliyan rika haka yake mallake da su ni'ima Allah kawai ku tona ku sha wani tsakatsakiya zirhin shi wani can ƙasa wani kuma ana zuwa ana tonawa rijiya ce amma tsugunnawa za ka yi kawai ka sa tafin hannunka biyu ka kwalho ka sha akwai wannan ƙwarai da gaske in ka je yankin su moniyon da duka za ka samu haka akwai garaken da ko kuma mai yankin shi da su da kwarurrukan da a cikin kana a tsugunne za ka za ka sa hannunka ka sha ruwa ni'ima wace ce ni'ima Allah ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in Allah ce ba ni labari idan Allah ya sa ruwan da kuke amfani da shi ta can ƙasa-ƙasa akwai ruwan amma ya tafi inda duk wata na'urar da adam zai batta ya hudo shi wa ya isa ya zo muku da wannan ruwan babu sai Allah ta ka mu zamanto masu godiya ga Allah kaka ga cewa kawai ka ɗauki ruwa kwat kana jin daɗi in ka ƙare ce alhamdulillah ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ce to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa asqainakum ma'an furata muka shayar da ku ruwa wanda yake mai dadin sha azban Allah ya ce wailun azabar Allah yawma idin a wannan gobe kiyama ta tabbata lil mukazzibina ga masu ta Allah masu ta ayoyin Allah subhanahu wataala duk ga alamomin nan ana ta hodi ga abubuwa nan sun wuce alissa ba wanda suke nuna girman Allah subhanahu wataala da samuwar Allah da cancantar Allah akan Adam yayi godiya a gare shi amma sai ga Adam ya sa kafa ya shure ya gwada halin ko in kula yana gama ai kawai ɗabi'a ce dole ne haka nan ne yanayi ne bai san ba cikin ni'imar Allah subhanahu wataala ne yake fantamawa shine Allah subhanahu wataala yake cewa wailul yawma idhil lil mukazzibin sai ce in taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun nan kuma bayani ne za a makahurai yaqulu ta'ala mukhatiban al kuffar al mukazzibin bil ma'adi wal jazaa'i wal jannati wan nar Allah yana magana anan da kahurai wanda suka karyata da tashin kiyama suka karyata da sakamako suka ce aljanna babu ita suka ce wuta babu ita Allah ce in taliqu kutahi ila ma kuntum bihi tukazzibuna zuwa ga abinda kuka kasance kuna karyatawa ai sai an kai su gobe kiyama ga su ga wutar jahannama Allah sai ce musu afasihrun haza am antum la tubsiruna wannan ma sihirin ne ko ko ba kwa gani ne lokacin da Allah zai bayyana cewa uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun anan gidan duniya an yi kungiyoyi na saba ma Allah subhanahu wata'ala da ta'addanci da fandarewa Allah da huto na huto da dokar Allah sai an kado ɗan wuta an koro su sai an kawo su dab da ita ya ce waqifuhum a tsaye da su innahum mas'ulun suke abin tambaya ne ce musu malakum la tanasarun ina kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya ina committee committee da aka hada na tsiya na saba wa Allah da rena dokokin Allah subhanahu wataala malakum la tanasaruna me yasa ba ku taimakawa junan ku Allah ce balbari dai humul yawma su a wannan rana mustaslimun sun bai kauya yanzu ana kuma za su shiga cin juna da zagin juna ai kai ka sani ai ke ki ka sani ai Allah ce nan ba wajen jayayya bane ba dukan sunan kubatattu Allah ya umarni a yi ayyutar su yadda gasar ake kora dabba haka ake koro su a tara su a koro su a zuwa su ta jahannama Allah kiyaye Allah ce in tsaliku ku tahi ila ma kuntum bihi tukazzibuna zuwa ga abinda ku kasance kuna karyatawa Allah ce in tsaliku ku tahi ila zillin zuwa ga wata inuwa zi salasi shu'ab ma'abuciyar rassa guda uku wannan inuwar la zalilin babu inuwar da ɗan adam zai shiga ciki ya ji cewa ya samu hutu sannan wala yuguni minan lahab sannan wannan inuwar da zai shiga ba ta wadatar da shi game da halshen wuta kenan yana cikin wannan inuwar kuma halshen wuta yana lasan zuciya shi na taɓa shi duka wannan abin a dalilin ayyukan suka aikata ita wannan wuta Allah ce innaha ita wannan wutar tarmi tana jifa bishararin da tartsatsi sharar da shi ne tartsatsi kamar in wuta ta kama ta yi wuta za ka tana wani fas fas inda da take yi wannan shi ne bishararin Allah ce kalkasur in ta yi wannan fas nan girman fas da za ta yi kai ka ce wani katon gini ne wanda yake da tsawo sama Allah ce ka annahu wannan tartsatsin da za ta yi kai ka ce jimalatun kenan wannan alkasur nan kenan wannan tartsatsin da ta yi ya zama kamar wani katon gini kai ka ce jimalatun kamar wani tarin raƙumma ne sufurin wanda suke baƙaƙe wani Allah yana wasafta maka yadda wutar jahannama za ta rika kuruwa saboda ita da kanta huci take a karan kanta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da ita tana da linzami dubu saba'in a duk linzami guda a tare da shi akwai mala'ika dubu saba'in tana ja suna ja saboda ƙarfin da Allah ya mata to haka ita wannan wutar za ta innaha tarmi bi shararin kalkasir za ta riƙa yin tartsatsin nan tana fatsawa kalkasir kamar manyan dogayen gidaje wanda wannan manyan dogayen gidajen Allah ce ka annahu jimalatun sufur kai ka ce wasu raƙumma ne waɗanda suke baƙaƙe Allah ce wailun azabar Allah ne ta tabbata yau ma izin a wannan rana ta gobe kiyama lil mukazzibina ga dukkan mutumin da yake kare ta Allah subhanahu wataala ka duba wannan duka bayanin Allah ne shi sa Allah ke cewa ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wai me Allah zai yi da azabtar da ku in kuka yi godiya kuka yi imani da Allah Allah bai bukata ya azabtar da ku inna Allah kana bikum rahima Allah mai tausayi ne game da ku ubangiji subhanahu wataala ya halicce ka ya halicci duk wani abin da kake takama da shi sannan kuma ya aiko maka manzo ya ce maka akwai wuta akwai aljanna ga aikin da an ka aikata zaka samu aljanna ga kuma ayyukan da in ka aikata zaka shiga wuta akai ta bayani wannan wallahi iya makura ƙarshen adalci na ubangiji subhanahu wataala kenan gabayi Allah mai tausayi ne gabayi shi amma duk da wannan bayanin da ake ka duba ga yanzu tun da muka fara tafsirin nan na bana kusan duk irin waɗannan bayanan da suke kama da juna kuma duka Allah ne ke jan hankalin bayan shi ana jan hankalinka ana jan hankalinka saboda kar aje gobe kiyama wani ya tsaya ya ce ma ja ana min nazir ai ba wani mai gargadi da ya zo mana Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah shirya da mu ubangiji yake cewa wailun yawma idhil lil mukazzibin lalle azabar Allah a wannan wuni ta tabbata ga dukkan wani wanda yake karyata Allah ko yake karyata sakon Allah ko ya rena dokokin Allah subhanahu wataala Allah ce hadha yawmu la yantiqun wannan gobe kiyaman da ake muku hira wata rana ce wadda la yantiquna babu wanda ya isa yayi magana ai la yatakallamuna mutane ba sa magana kowa shiru zai yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khash'at al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa za kowa zai tsit هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون التي ولا يؤذن لهم فزأ باس إذني بما فيعتذرون حسكا وهمزة نسو أي لا يقدرون على الكلام باس دئيكم يمغانا كمان لاهرة فاساج فاساج ني بانغري بانغري ني أزو أي زنغون كذا إن أنقاري كما أزو أي زنغون كذا ينزأ زنغون دأكي أنان ba wani wanda yake da ikon ya yi magana kuma ba wani wanda za a ba izini ma barantana ya kawo us ya kawo hamzari la yaqdiruna ala al-kalami wala yu'zanu lahum fihi ba za su iya yin magana ba sannan ba za a ba su izinin yin magana ba li ya'tadhiru dan su ma ba da hamzari bal qad qamat alaihim al-hujja bari dai hujja ta tabbata akan su wa waqa'a al-qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun kuma alƙawalin Allah ya tabbata a kansu a dalilin zalimtan kansu da suka yi da aikata masha abinda suka dama a gidan duniya fahim layan ɗiƙuna a yau ko magana ba sa iya yi wannan a wani ɓangare kenan a wani ɓangare kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai ba ɗan adam dama akan ya kare kanshi ya riƙa jayayya yana nuna aiki kaza bai ba ya ce a nuna mashi alaman da take nuni akan cewa yayi shine Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksimun yace Allah yace a wannan lokacin sai mu rufe bakin yanzu hujja yake so ko kuma hujja yake so yace shi a karan kai shi yake so a goda mushi wani abin da yake nuni akan cewa ya aikata ba daidai ba a duniya saboda jahiliya irin ta dan adam Allah sai rufe bakin Allah ce wa tukallimuna aydihim sai hannu yayi magana yace ai ni da ni aka yi ni na taba ni na doka ni na buga ni na caka ni na kashe kafa ta ce ni na taka na tahi zuciya ta ce a ni na saka kaza muka tsara kaza kunne ya ce ni na saurara hanci ce ni na shaka kowace gaba daga cikin gaban gaba daya za su za su ba da shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina me yasa kuka bada shaida akan mu sai su ce an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un su ce ubangijin da ya ba ma baki daman magana shine kuma a yau Allah zai ba gaban dama su wasu yi magana me yasa kurma baya magana ko bebe da ake cewa halshe na beda ko na ɓane beda bal wataƙila in ka kalli yanayin baki shi ya mahina ka dacewa akan yi magana amma wanda yake ba da izinin a yi magana ne bai ba da izinin a yi magana ba don ku gane ba labban ba da halishen da wane ne ba suke su ne a karan kansu kawai in sun haɗu dole an yi magana a in sun haɗu ma kuma sai ganin damar ubangiji ya tabbata a kawo sai Allah ya ga dama sai ga mutum gashi da idanu za ka tsammani yana gani amma bai gani kaga mutum gashi da kunnuwa da Allah kunnen shi ya bai naka girma amma bai ji duk wata na'urar da ya kamata an samu shi amma kuma izinin da za a bada a ya ji maganan Allah bai bada izinin ba kuma ba wanda ya isa a duniya da duniya da abin da ke cikinta gaba daya ya bashi wannan jin babu ba isa ba wannan bai nuna dan adam kasawan shi shi ba kowa bane ba a ce ga wani abu nan duniyar nan da duk yadda ake jin an kai mataki kaza an kai matsayi kaza an je duniyar wata an binciko wane ne amma ga wani matakin da dan adam ya rasa yadda zai kuma dole an sallama bayya ji ba yadda za ku da shi bayya gani ku je ku gama gwaje-gwajen ku a ce a wannan idan ya mutu kunnen ya mutu ka duba yadda tsuha ya buwaye dan adam ka duba yadda mutuwa ta gagari dan adam yana ji yana gani gashi ne shi ne wanan nan amma ina babu labari malam abin da ya yi ƙarhin ya warce shi da hannu ɗaya amma yau ya zama tawashi tashin hankali duka wannan izina ce abin lura ne ka lura ka ankara lokacin da la'alla wannan da kake ga tsoho ne lokacin da ya sarba zaka shi kai kahon sha baka kama ba amma yau gashi nan idan tahiya yake in ya daga kahon shi kan ya ajje sanɗo ne wanda duka yana nuna adam cewa kasawanka warwas a hili kuma duk duniya a yi duk dabarun da za a yi babu yadda za a yi da kai kawai haka nan to wani duka ayoyi ne Allah yake nuna wa ɗan adam don ɗan adam ya ajiye hankali shi ya san cewa shi bawa ne iya da ubangijin da zai bauta ma ya bi Allah na shine darajar shi shine mutuncin shi shine kimar shi shine ɗaukaka shi kuma shine dacewan shi shine Allah yake cewa wannan rana babu wani wanda yake da ikon da zai yi magana aiwa shi ne ma'anar cewa faɗar Allah subhanahu wa ta'ala haza yau mulayen ɗikun ranar da ba sa iya yin magana wala yi uzanu lahun faya a tazirun Allah ce wailun azabar Allah da ta tabbata yau ma izin a wannan rana ta ƙiyama lilmu kazzibi daga dukkan wanda yake ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yake ƙaryata abin da ya tashin ƙiyama sai Allah ke cewa kuma haza yawmul fasli har yanzu tashin ƙiyama ce haza yawmul fasli haza wannan da kuke gani yawmul fasli ita ce rana ta gaskiya kuma ta rarrabewa a gane suwaye ne mutanen kirki suwaye mutanen banza suwaye yan aljanna suwaye yan wuta suwa suka bi Allah suwa suka fardarewa Allah suwane ne masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gaskiya suwaye na ƙarya suwaye suke bin abin saboda su cimma manhohin su Allah zai ware komi yawmul fasli ranar rarrabewa a tantance komi daki daki Allah ce haza yawmul fasli wannan rana ta tashin kiyama rana ce ta rarrabewa da bayyana sakamakon komi Allah ce jama'anakum ga kunan dai mun hada ku ga kowa da kowa babu wanda isa ya koyi babu wanda isa ya yi na sam dole ka sai ka zo jama'anakum Allah ce ga kunan maka malamin tara wal awwalin da ma mutanen farko gaba kida ya'ani annahu jama'ahum bi qudratihi da ƙudura ta Allah iko na Allah ya haɗa halitta gaba ɗaya fi sa'idin wahidin a farfajiya guda ɗaya tak kuma suna jin magana ɗaya in aka yi kowa yana ji kowa yana ji ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a wata a wani wuri daban yace ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan za a zo gobe kiyama a tsaya sai Allah ya ce ya ma'sharal jinni wal insi ya ku taron mutane da aljannu man istata'a minkum duk wanda ya san yana da ikon da an tanfuzu ya gudu ko ya ɓoye a cikin sasannin sammai da ƙasai gabaki ɗaya Allah ce fanfu zu kuje kama cewa da jeka duk inda kake ga zaka iya jeka amma jeka inda kake ga zaka iya koya duk inda zaka ba inda zaka da haka adam ya hota wa Allah subhanahu wataala shine maburan abin da ya kamata adam ya kula da shi sana Allah yake cewa wannan bayani da Allah yake yi ku sani cewa ku da Allah yake muku wannan bayani cewa ku bi Allah man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aikata alheri kan shi ma duk wanda ya munana kuma to sani cewa fa bala'in da tashin hankali yana komawa ne akan shi kai ne zaka ji a jikinka jiki magayi Allah ke cewa fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan yace hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin Allah ce fa in kana lakum kaidun idan ya zamanto kuna da wani wata maboya fa in kana lakum kaidun ay yawmul la yanju minni jabbarun anidun wala shaytanun maridun Allah ce wannan rana ce wadda babu wanda zai tsira daga gare ni jabbar mutumin da yake da jijji da kai anid mai taurin kai ko kuma wani shaidani wanda yake marid fandararre kowa sai ya zo wa Allah subhanahu ta'ala. fa in kana lakum kaidun idan zama to kuna da wani mafaka ko wani abin da za ku iya kawo wa fakidun to ku kawo kaidin ne mafakan ne menene duk abin da ka san kana da ka zo da shi baka da komi ranar da zaka tashi kana tashi ba tufahi a jikinka kai kasa ai ba kowa bane a wannan kai rana mutumin da bai da bai da riga bai da duk wani abin da zai kare mishi al'aurar shi yau me ake magana kuma wani abu babu zance wani abu da haka ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wailun azabar Allah ta tabbata yau ba izin a wannan rana lil mukazzibi daga masu karyatawa waɗannan duka bayanai da muka ji tun daga farkon karatun nan na yau har zuwa nan duka bayani ne akan mutanen banza wanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala suka nuna dokokin Allah ba bakin komai suke ba sabanin kuma wanda suka aikata alheri wanda kuma aikata alheri to yana cikin rahamar Allah kuma Allah subhanahu wata'ala zai mushi tukuici da mafi alherin abin da ka aikata shi ne Allah ke cewa innal muttaqina su kuma masu imani wa fi zilalin suna cikin wasu inuwoyi wa uyun sannan kuma da idanu na ruwa suna gudana karkashin su a cikin wata inuwa ta ni'ima tun daga hutowa daga cikin kabari ana cikin rigimar tashin kiyama Allah zai kawo ku karkashin inu al'arshi ya ajji yau ba la zilla illa zillu ranar da babu wata inuwa sai inu Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kawo ku wannan wurin kuna da tsaye mutane ana can ana cikin ana cikin ana cikin hayaniya fi zilalin wa uyun Allah ce wa fawakiha mun muku tanadi a cikin gidan aljanna diyan marmari kuma kala daban-daban da waɗanda kasan sunayensu kasansu a nan yankinku da waɗanda ba ka sani wa fawaki ha mimma ya shtahun kuma fawaki hikin nan mimma ya shtahun na daga abin da kuke so kayan marmarin da kake so ba nan ce a lemu ne a famkin ne a wane ne shi ma sai wanda ran kai ma babu kuma tilas kaka ce a ni abu kaza ai ba mutum yana bane ba ba aljanna ba shi na aljanna na daban ne sannan kuma abin sai abin da kuke so wala kun fiha ma tashtahihi al-anfusu abin da ranka yake so ne zaka samu duk abin da ka saka babu wani abu mustahil impossible babu abin da kake so shine zai aljanna kenan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tare da su ga sanan malam la tu'addu wala tuhsa abinda ba sa lissafuwa ba sa kidayuwa Allah zai ce wa masu imani nan kulu ku ci washirabu ku sha hani'an a cikin walwala bima kuntum ta'maluna a dalilin aikin da kuka aikata a gidan duniya bima kuntum ta'maluna a dalilin aikin da kuka aikata a gidan duniya sallar da kika yi azumin da kika yi qiyamul lil da kika yi karatun qur'an da kika yi biyayya ga mahaifanki da kika yi biyayya ga mijinki da kika yi duk wani aikin alheri kokarin baiwa yara tarbiyyar da kika duk wani alheri da kika aikata a dalilin wannan Allah sai miki tukwici da samun gidan aljanna a ce miki ki ci ki sha hani'an a cikin da'in rai da walwala da morewa bima kuntum ta'maluna a dalilin aikin da kuka aikata a gidan baya shine sai yake a wani yake cewa an ba mun uti kitabahu bi yaminihi idan ka bashi littafin shi a hannun shi na dama a lokacin gidan aljanna zai ta zama to makoma a gare shi sai a ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya a ce ku ci ku sha ku more ku sakata ku yi abubuwan da kuke so hani'an akan daɗin rai bima aslaftum game da abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a kwanakin da suka gabatar ita ce gidan duniya da kika danna zuciya kika yi haƙuri kika mai da komi ba komi ba ana cuta miki ana musguna miki ana miki ba daidai ba kika mai da komi ba komi ba kika zama ta Allah kika mai da al'amarin ki ga Allah Allah sai ce wannan haƙurin naki ba zan bar shi ta haka nan ba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab to Allah zai ce musu kulu washrabu Allah sanya mu daga cikin wanda za faɗi maka ku ci ku sha hani'an bisa ga daɗin rai da annashuwa da walwala bima kuntum ta'malun a game da abin da kuka aikata a nan gidan duniya inna Allah ce lalle mu kazalika kamar haka ne najzil muhsinin muke sakamako ga dukkan wanda ya kasance mai kyautatawa duk wanda ga irin wanda Allah zai sa su ga idanu na ruwa ga zumuwa ga irin giya ta aljanna ta cacciya ba ta wayi kamshi take sannan kuma ba ta sa ba ta sa su ko na maka madara ga ƙorama na ruwa mai daɗin sha wa fawakiha da ɗiyan marmari kayan ɗanyen na malam min ma ya shtahu na daga abin da ɗan adam yake so Allah ce ku ci ku sha akan daɗin rai a dalilin aikin da kuka aikata a gidan duniya haka muke sakanta wa duk wanda yake fita Allah samu a cikin su innakum mujrimun ku ci wa tamatta'u ku dan ji daɗin ku kaɗan a nan gidan duniya su ka hure ku ɗan ji daɗin ku kaɗan a nan gidan duniya innakum mujrimuna ku dai mutanen banza ne saboda ɗan adam a lokacin da duniya take mashi daɗi sai tsammanin cewa kai ko kiyama aka tai su ne na gaba a wajen Allah ba ka kawar suke cewa ba suke ce ana cewa kiyama kiyama kiyama suka ce kai yanda muke a duniyar nan muke jin daɗi in an je cikin mu haka ne ruɗi na duniya can farkon sutul hijr Allah yake cewa ذرهم يأكلوا ويتهم الأمل فسوف يعلمون Allah ce zarhum kyale su ya akulu su dan ci abin da za su ci zarhum ya akulu wa ya shirabu wa yulhihimul amal ya shagaltar da su abin da ya shafi burace-burace Allah ce fasaufa ya alamuna a sannu za su gane mahaukata ne su ba su da hankali ina kun kude mujirimuna iyan banza ne mutanen banza ne Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum kar ya burge ka dukiyarsu wala auladuhum ko kuma diyansu innama yuridu li yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum Allah ke cewa Allah ne zai azabtar da su a nan gidan duniya a dan jiyar da su abinda za a ji da su dadi na kadan kahin gobe kiyama narkon azaba yana jiran su ina amfanin jin dadin minti daya a ce a saka azabar kwana miliyar shi a duniya ma wala isha diyamanci to me amfanin wannan jin dadin bin amfani Allah ce kunu ku ci wata matta'u ku dan ji dadin da za ku ji kalilan dan kadan innakum mujrimuna ku dai mutanen banza ne wailun ku sani cewa lalle azabar Allah ta tabbata yawma izin a wannan rana ta gobe kiyama lil mukazzibina ga duk masu ƙaryata Allah subhanahu wataala wa idza qila lahum idan aka ce wa su kafiran nan irka'u ku yi ku yi ruku'i daga Allah la yarka'un ba sa yi ai ai da su cewa su yi ruku'i ga Allah ba sa yi sai daga cewa wa isa isa su su kamar su wani zai zo ce musu shi wane ne yau mai yi ku sha'auna ila sujudu falasta ɗi'un sai an zo gobe kiyama Allah ce za a tale ƙwabirin nasu sai a kira su akan cewa ku yi sujada Allah ce ba sa iyawa gwiwanka in ta tale la ƙaddar Allah Allah kiyaye a ce ka danna ta a saman ƙasa kasa abu ne wanda yake mai mummuwa ana kiransu akan cewa ku yi sujada ga Allah ku yi ruku'i ga Allah suna cikin halin lahiya suka iya to gobe kiyama za a je suna so su yi ba za su iya ba idan ka tambaye ɗan wuta ma salaka kun fi saƙar mi za su ce qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna nakhudu ma al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmi ad-din hatta atana al yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ana kiransu akan ku zo ku zama tun daga cikin masu sallah suka kiya wa idza qila lahum murka'u la yarka'un ba sa yi to anan kuma mutum musulma dole sai yayi hankali sallah ba wani abu ne wanda sai ka kammala uzurinka ko yakin kammala uzurinki ko kuma ka yi ta yadda ka ga dama ko ki yi ta yadda kika ga dama ba ka nan bane ba kowa ya tambaye kan shi a ina ka koyi sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da kallon da sahabbai suke mishi yana sallah amma zan waye hau minbari taƙim taƙim ya hau ya kabbar alharama kowa yana kallon shi ya yi kabbar alharama ya runguma hannun shi ya yi karatun fatiha ya yi ruku'i ya taso daga ruku'i da zai ta yi sujada sai ya gangaro ya zo ƙasa mimbarin sai ya sujada da ya tashi raka a ta biyu koma da ya salamce ya cewa na yi haka ne saboda ku ga yadda nake yin sallah ko ku koyi sallah da nake yin ta sallu kama ra'aitu muni usalli to amma tambaye kanki sallar da kike yi karantar da kike ko kuma kawai gani ne aka yi gani kika yi ana yi kewa kika saba kika yi gaba gani da wata sallah wajen biki tana bukatan karatu wannan wanda suka sun ga manzon Allah yana yi da idanunsu amma Allah bai bar su haka nan ba sai da ya sake hawa minbari ya nuna musu kaza ya nuna musu kaza yace nayi haka ne saboda ku gani nake yi kaga na hanu min babi aura akan mu karanci yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i yayi sujud sujada me ya karanta a ciki ya ake ruku'in ya ake sujada me ake cewa ya ake daidaituwa a cikin sallah ya ake son nutsuwa ina ya kamata ka kai ganinka ina ya kamata ka dora hannayenka kawahuwanka ya kamata su kasance kominka an yi bayanin shi dalla dalla mafi kyawun littafi a wannan bangaren sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama shine siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani wallafa ki koyi sallah a karance ba kin ga ana yi ba wa iza qila lahum urka'u la yarka'un Allah ce wailun azabar Allah ta tabbata yawma izin a wannan ran ta gobe kiyama lil mukazzibina ga masu qaryata Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun bayan wannan bayanan da aka musu gaba ɗaya ba su imani ba wai wani labari suke so a kawo musu don su imani da Allah subhanahu wataala babu ba wani bayanin da za musu idan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi mutum bai yarda ba to wani bayani za a ƙara mishi ba wani bayani da za a ƙara mishi wannan shine ƙarshen suratul mursalat sai suratul suratul insan a suratul insan ita ce sura ta 76 a cikin jerin gwanan surorin alkur'ani mai girma sannan suratul suratul insan ta sabko bayan suratun rahman azza wa jalla da aka sabkar da suratun rahman sai suratun insani kai tsaye ayoyi guda nau gare ta muhammad eh talatin da nawa talatin da daya suratun insani tana da ayoyi talatin da talatin da daya wannan sura sura ce makiya sura ce makiya yani ta sabka kafin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a hadisin abdullahi dan abbas wanda ya zo a cikin sayi muslim sallallahu alaihi wasallama ya qara'u fi salati subhi yawm al-jum'ati ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a sallar asubahin ranar juma'a alif lam mim tanzil yani suratu sajada a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ya karanta sannan idan ya aikata alherin nan wani irin sakamako da zai samu a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma idan dan adam ya ki Allah ya bujire gaba ɗaya ya zama tantirin dan duniya to kuma akwai abin da Allah mushi tare da Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ubangiji subhanahu wataala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai hal ata alal insan wai shin ba ya zo game da ya ba ya zo wa dan adam ba hinun minad dahari wani lokaci daga cikin zamani wanda wannan dan adam din nan lam yakun bai kasance ba shay'an wani abu mazkuran abun ambato yanzu idan aka koma shekara 70 baya nan ko shekara 80 baya ko mu ce shekara 19 baya anan wa za a samu babu lam takun shay'an mazkura baka zama wani abun ambato ba ka zo kana ta rigima ana siwa ne sai wane sai wacce sai wane ne alhali nan da shekaru kaɗan da suka wuce baya babu kai ba a san ka ba babu kai babu alamaka me na rigima kuma karci hallau zai sake zauwa kaɗan hallau za a zo a wayi gari wanda ya taɓa ganin ki ma babu ita ba wasu anninki ba a ce ma misali yanzu kina da shekara saba'in a duniya ko tamanin a ce an samu wani yaro ɗin shekara shi adam bai kasance ba a wani lokaci na zamani bai zamanto wani abu wanda ake ambatan shi ba lam yakun shay'an mazkura babu bai kasance abin ambato ba babu shi babu dalilin shi to waɗannan ayoyi na gaba kuma suna mana bayani akan yanda halittar da adam take kamar yadda waccan surar ta mana bayani wannan ma za ta ƙara yi mana bayani wanda kuma wannan zai zamanto daga cikin abin da za mu karanta a gobe insha Allah ta'ala kenan sai mu tashi daga farkon ita wannan sura suratul insan fatan mu abinda muka ji na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko aiki da shi abinda muka ji na bari Allah subhanahu wataala ya bamu ikon bari Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zurriyar mu Allah ya fahimtar da mu addinin da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا